wani littafi ne akan hajji da umra wannan littafi ya kunshi babobi bakwai da hatima alhajju bilfati wal kasari ana cewa hajju ana cewa hijju hijju dun lugatu luga ce a cikin hajju alkasadu asalin ma'anar kalmar a luga wato a lugatan a luga ma'anar hajju a luga alkasadu nufi hajjattu zaida bi ma'ana kasattuhu ma hiya hajjatuka ina ka dosa ina ka dosa wa shar'an a shari'a kuwa abin da ake kira hajji shine nufin ɗaki mai alfarma don ayyukan ibado wa furirar hajju an fararta hajji a shekara ta biyar daga hijira wasu suka ce an faranta hajji a shekara ta shida akan wannan mafi yawan malamai suke domin a wannan shekarar ne ayar wa akin mulhajja wal umrata lillah ta sauka wadda tana cikin surar bakara yasa ita surar bakara aka ce shekara goma aka yi tana sauka akwai abin da a cikin ta ya sauka tun farkon zuwa manzo madina akwai kuma a ciki abin da sai dab da wafatin manzo ma aka sauka yasa shekara goma nan da aka yi a madina duk suratul bakara tana ta sauka to ai ku tsaye da su shi hajji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci a tsari da aka faɗa a farkon littafin nan min addini bin rarurati abu ne wanda yake an san zama wasu rukuni a addini sani na dole ɗaya ka furu jahido wanda ya yi musu ya kafirta wanda ya ce ai musulunci bai zo da hajji ba to ai ya kafirta yanda mai jawhar sarari ke faɗa ko wajahidul ma'alumi bin rarura ba a rikorin wanta ha gurura ko yadda suyuti yake faɗa a kaukabu jahidun mujma'in alaihi ulima raruratan fidini laisa muslima to illa an ya kuna kariba adin sai fa in ya zama bai daɗe da shigowa ba bil islami a cikin musulunci auna shago ne ya tashi nesa daga malamai hikimar da take cikin haƙi hikimomin haƙi suna da yawa amma ga wasu a takaice za a faɗa ba iyaka hikimomin da aka faɗa nan su ne na haji ba hikimomin haji suna jewa abu na farko gafarta zunubai wanda duk ya haji yanda zai zo man hajja fa lam yafut wa lam yafsuk kharaja min zunubihi ka yawmi waladatu ummu wanda ya haji haji nasa bai kangara ba bai kwarkwasa ba zai zama ya fito daga laifukansa ya koma kamar ran da aka haife shi hakanan yana daga hikimomin haji na fiyul fakari kore talauci haji yana kawo kasuwanci kasuwanci ko ai maganin talauci inda kasuwanci na tafiya ai ba talauci in kasuwanci ya za shi ne ake cikin kakani kayi ko islamiyyati wata hikima da take cikin haji shine sanin juna tsakanin kasashen musulmi musulminci ya kara da duniya tsakanin wannan kasar ta musulmi da waccan kasar ta musulmi da nisa ya za a yi a ringa samun saduwa don a san abin da kowa yake ciki aka shar'anta haji wanda wannan galibi yanzu ya zama ba kula ake da shi ba ba kula ake da irin wannan ta'arufu bainal aqalin islamiyya ba wata hikima da take cikin haji shine a tausaya ga waɗanda suke zaune a makka da madina ma'abuta harabi guda biyu ijabata wanda yake tausayi amsawa ne ga addu'a da annabi ibrahim alaihi salam ya da yake faj'alat idatan minan nas tahwi ilayhi fati ba wa ko rabbana liqi musallata faj'alat idatan ko ai fati ba wa bane gara ne ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليجبوا الصلاة فاجعل إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرونكم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الارض ولا في السماء to wata hikima kuma ba to ka sanya zukata daga mutane ya zama tana karkata gare su da ya zama ko kowa da an ce haƙƙi yanzu nan za ka ga yana ta tsima ya je dai ya je dai an sa addu'a nan ta annabi ibrahim wata zakurul ba'as wata hikima da take cikin haƙƙi shine tuna tashin alkiyama a ga mutum ya tsiraita daga tufafinsa wanda zai sa tufafin miliyoyi a jikinsa amma sai ka gan shi a irin tufafinka a irin tufafinka wata zakurin roƙo da tuna tsayawa a gaban Allah ta baraka wa ta'ala da zaiwa al'azai a arfa suna ɗaga murya zuwa ga Allah bi tarbiyyata da tarbiyya wanda wannan bi tarbiyyata din wato ba yanda yake ya fi shura a masabar malikawa ba ko kuma masabar malikawa ya yi tsayuwa alfa ai ba tarbiyya inda an ce da an fita ga sallah a zahar ranar alfa a zahar da lasar da ake tare to an nena tarbiyya a wajen malikawa su an nena tarbiyya kenan daga sannan ko to suna sa ran samun yafewarsa da rangwamansa na da yaddarsa wani ta baraka ta'ala ce hakika farkon daki na ibada da aka je wa mutane a duniya shine wanda yake a makka wanda halin kasancewarsa abin sanya wa albarka shirya ga halitta akwai alamu wanda suke a fili a cikin wannan wajen yana da gare ta gurin da annabi ibrahim ya tsaya yayin gina dakin nan wanda duk ya shiga haramin nan zai zama amintacce Allah ya dora wa mutane cewa lalle su je su yi haji zuwa ga Ka'aba ya dora wa duk wanda yake da iko zuwa gare shi duk wanda yake da da wannan to ai Allah da mun yawa za su daga halitta ba an ce je hajjin din ya kai wa Allah wani abu bane dan shi ya samu ne dan shi ya samu ne shi yasa in bai yadda je ba kansa ya cuta wa qala ta'ala ban yi tabaraka wa ta'ala ce wani tunda ku dawo daga arfa to ku za ku ci ambata Allah nan ga masharul haram ka ku ambace shi domin ya shirya da ku kafin anan ta talili ke ko shaddiri kafin waje har talilu gajiyo na wa za'idan litarkidin waras ko da yake da can kafin Allah ya shirya da ku kuna cikin bata in za ku tsaya ku tsaya inda mutane suke tsayawa ko mutanen makka wurin shawa ku daina girman kan da kuke da ku ringa cewa ai gurin tsayuwan na sauran mutane ne ko ba sai kun je dan kun tsaya ba a'a inda sauran jama'a suka tsaya ko ma ku tsaya da ko da su duk mutane ne ku nemi gafara Allah ubangiji ne yawan gafara ne mai yawan jin kai wata fil umraka umra za ta zo fil babil haris a babi na biyar in Allah ya so الباب الأول بابي نفرقه أتيب فضل الحجي أنت بدك أبي هريرة الله قال جاء قريشي يا كبدك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يتي وين يجي حجي دان الله ya zamo bai kwankwasa ba a wajen hajjin bai kangara ba ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ai ɗahirar minin zunubi kulle ha ai ya tsarkaka daga zunubai gaba ɗaya da kabira da sagira da kaba'iru da sagayi wa da yi ba a ruhu ba wasu malaman sun tafi akan haka ne zahirin hadisi don zahirin hadisi inda je randa aka haifi mutum ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa to Allah akwai wata kabira a kansa ba kabira a kansa ai ba kabira cewa ko aka ya dawo kamar wannan rana ashe har kabira kenan shi yasa wannan yana cikin hujjojin wanda suka tafi daga cikin malamai cewa a cikin ayyuka akwai ayyukan da sukan kankare manyan zunubai ma ba sai kananan zunubai ba kananan zunubai wannan an gabu akan cewa ana samu da daga ayyuka ayyukan da suke zamowa sababin kankare su wa bijtinadi lil kaba'ir tughfaru sagairu wa jalwuru yukaffiru inda mai jawhar ta tare da ke faɗa ko to illa huquqal adamina sai fa haƙoƙin mutane fala budda fiha min as-samai to ba makawa duk wanda ka taba haƙƙin sa sai fa in ya yafe ma inda ya yafe ma ba sai Allah ya karɓa masa haƙƙin sa awil qara'i fi dunya ko ka biya shi tun a nan duniya ya kace ba za a je lahira wai za a ka tsaya ka je wa an an kaba daga Abi Huraira ya kaba daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce umra zuwa umra tana kan kare abin da ke tsakanin su alhaji wanda yake an yi shi mana garci wanda yake ya samu karbuwa wajen Allah zai shi da sakamako sai ko wanda yake a sa shi a aljanna wato fal umratu ba'da al umrati kafaratu li ba'i qaw bainahuma umra bayan umra kan karewa ne ga duk abin da aka aikata tsakanin su na daga sabo hajjul mabrur ko huwa ma salima min al ismi wa riya hajjin da yake ya kubuta daga zunubi da riya aw ma kana fihi judu wa husnu ahlaki ko wanda aka yi shi da baiwa da kyakkyawan ɗabi'u hajjin da za a yi ana ganin wani a taimaka masa wajen aikin haji wajen ne mai wuya taimakawa saboda kowa a sassa galibi ya fi son kuɗin musamman sanda tafiya sai tafiya in aka taimaka a sannan wato sai zama an samu haji mabruri da kyakkyawan ɗabi'u da hadisi ahmad saboda hadisin ahmad قالوا سابت يا رسول الله يا رسول الله ما بير الحج مين ذكرت حج قال فزال في الام الطعام وافشاء الصلاه a wajen hajjin ka ringa ci da abinci kuma ka ringa gaida mutane ka ringa ci da abinci kuma ka ringa gaida mutane to rawahu malabsatu illa abadal hadisan nan guda biyu wanda dukkaninsu abu huraira ne ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama to duk masu littafan nan biyar sun da abu dawo da sun ruwaito su wato buhari da musulun da tunzi da nasari da sun ruwaito su aisha ta ce rari lawa na allah kara yadda a gare ta ya rasulallahi mun ga cewa yaƙi ya fi komai a ayyuka mu ma mata sai mu je mu yaƙin kenan ko mun zada ta ka ku ce za ku yaƙi ko ka ku ɗauka cewa ai yaƙi ma shine ya fi kowane aiki ai yaƙi wanda yake hafi kowane yaƙi haƙi wanda zai zamo an yi shi bisa nagarta buhari ya roito hadisin da nasa'i lafazin yadda nasa'i ya roito sai dai mafi kyan yaƙi mafi kyawunsa shine dosa ka'aba a je a yi haji ga ka'aba an kaba daga aisha dai ta kaba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi abda min nari min yawmi alfata ba wata rana da Allah ya yawaita yanta bayan su a ciki daga wuta fiye da ranar alfa a ranar alfa ranar wannan ranar ce Allah yake yanta bayi dewa daga wuta Allah yana fusata sannan ya ringa alfahari ga mala'iku da wannan bayi nasa da suka tsaya alfa ya ringa cewa da mala'iku ya fi da wannan sun nufa muslim da nasa'i sun ruwaito wannan hadisin an kafa daga abdullahi mas'udi Allah ya kare da a gare shi ya kafa daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku ringa jeranta tsakanin hajji da umra ai wanu bainahuma ku jeranta tsakanin su da fi'il al-umra fi ajwal hajji da aikata umra bayan kun yi hajji bainahuma ji bayan gina haka din yana jawo wadata bi barakatil infaqi fihi ma albarkan kudin da ake kashewa a ciki qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ta bazala zai qulu la qala sadafa ra'ifa wa arafa kasira waye zai bada rance ga Allah rance kyakkyawa Allah nan kadiya gare shi ninki mai yawa fa innahu ma hajji da umra suna kore talauci da zunubai kiru a basal hadidi kamar yadda zuga zugai ziga-zigai na makeri ke kore duk wata dauda da ke cikin makin karfe ko zinari da azurfa. Manzan ce hajji da aka yi tare da gaskiya ba ta da wani sakamako da Allah ba aljanna ba. Nasa'i ne ya rawaito hadisin da Tirmidhi, Tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce. An kawo daga hadisi Sayyid al-Hudayri, Allah ya kare yadda a gare shi, ya kawo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce la yuhajjanna albayt wallahi za a zo a yi hajji ga Ka'aba za a zo a yi umra bayan fitowar ya juja da ma juja ma sai ya zama sa aljama ta zo dab sannan ne hajji zai yanki saboda hadisin da ya zo cewa la ta ƙumu sa'atu hatta la yuhajjal baitu za a kyama ba za ta ba sai fa ya zama an manta ma da zuwa hajji ga ka'aba ko an rasa wanda za shi hajji to buhari ne ya ruwaito wannan a cikin farin harami an kaba daga ummu sallama Allah ka da a gare ta ta kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kala manzo Allah ya ce wanda ya rama da haji ko ya haji rama da umra daga masjidul aqsa zuwa masallaci mai alfarma aga fata masa abin da ya gabata daga zunubansa da abin da ya jinkirta ko aljanna ta harjaba gare shi wannan hadisi a ce kenan ya nuna a iya yin harama kafin miƙati makani to abu dawud da ahmad da amir ibn majah sun ruwaito wannan hadisi da sa ya fita hadisi bakin allah mutum uku ne na farko wanda ya fita yaki don taimakawa addinin allah na biyu alhaji na biyu na uku wanda ya tafi umra duk wa'annan baki ne na allah in kamar ya birnin abdullahi allah kare da a gare shi cewa na sallallahu alaihi wasallama in ya yi hajji hajjoji uku ya yi hajji biyu kafin ya hijira ba ya yi hajji ɗaya kuma bayan ya yi hijira ya yi umra tare da wannan hajjin nasa Malala ya koro tagoyi sittin da uku. Waje Ali Sirna Ali ya zo mina leman daga yaman bibaki ya da ragowar talatin da bakwai. Guda ɗari, guda ɗari manzan Allah ya soke. Ya jamalu, a cikin raƙuman nan akwai wani raƙumi na Abu Jahal. Sai an fi boratu min firata yana da zoben azurfa a hankinsa. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke wa'annan wato mafi yawan manzana ne ya soke amma da kowace sai na adi ne ya soke kuma yau bari daga kowace taguwa da tsoka aka dafa masa ya sha daga romanta tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wallahu alam Allah shine da sani alhamdulillah Allahumma salli ala